إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لأمته قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقد أمر الله تعالى بأن يعاشر النساء بالمعروف فقال وعاشروهن بالمعروف قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه الترمذي وكان من أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه جميل العشرة دائم البشر يدائب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها يتودد إليها قالت عائشة سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني فقال هذه بتلك وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعداء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما كان فربما قلت له كأن لم تكن أي كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت أني راضية وإذا كنت وإذا كنت علي غضبا قالت قلت من أين تعرف ذلك يا رسول الله قال إذا كنت أني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجرت إلا اسمك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل أمر رضي الله عنه المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما قال وأعجبا لك يا ابن عباس عائشة وحفصة ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالنساء كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أكستموهن بأمان الله واستهللتم فروجهن بكلمة الله فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن وبيان حقوقهن والتهذير من التقصير في ذلك عباد الله لقد كرم الإسلام المرأة إذا كانت زوجة وعاشروهن بالمعروف وكرمها إذا كانت طفلة وأمر بصون حقوقها في حال صغرها بل حفظ لها حقها وهي في بطن أمها فإن طلقت أمها وهي حامل بها أوجب الإسلام على الأب أن ينفق على الأم فترة الحمل قال الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن كذلك حفظ لها الإسلام حقها مولودة في الرباء والرعاية وإحسان التربية من حيث النفقة والكسوة قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سببا لمجاورته في الجنة فقد روى مسلم عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه ولقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدر السائي على شؤون الأرملة إلى درجة لا يبلغها سوى المجاهد في سبيل الله فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك العظيم قلت ثم أي يا رسول الله قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي يا رسول الله قال أن تزاني حليلة جارك عباد الله ومن حقوق المرأة ومن حقوق المرأة العدل إذا كانت بنتا وهو ما أقره الإسلام حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل في الأولاد فقال أي فقد روى البخاري ومسلم أن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال أعطاني أبي عطية فقالت أمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من أمرة بنت رواها عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته فرد عطيته ومعلوم عباد الله أن اللفظ الولد يشمل الذكر والأنثى عباد الله كذلك العدل بين الزوجات فمن حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بالتسوية بينهما وبين غيرها بينها وبين غيرها من الزوجات إن كان له زوجات في المبيت والنفقة والكسوة قال الله تعالى فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة والمراد بالعدل في هذه الآية الكريمة هو العدل الذي يستطيعه الإنسان ويقدر على تحقيقه وهو التسوية بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والمعاملة بما يليق بكل واحدة منهن وفي البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرأ بين نسائه فأيتهن فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة عباد الله وأصلي وأسلم على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه أموما بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيتي كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فاتقوا الله عباد الله فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمي ina muku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah fiyayyen wasiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa al'ummar da ta gabaci wannan al'umma irin ta yi wannan al'umma wasiyar tsoron Allah. Allah ka azuta mu da jin tsoronka. Ya ku bayan Allah, haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya cika cikakken abin koyi ga wannan al'umma. Allah maɗaukakin sarki ya ce kuna da kyakkyawan abin koyi ga rayuwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da duk wanda yake fatan gamuwa da Allah subhanahu wata'ala a yinin alkiyama ya kamata yi koyi da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi addini mu baya karbuwa sai mun yi kokoyi addinin mun koya daga wurin manzon Allah Allah ka ba mu ikon kwaikwayo da biyayya da da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci manzon Allah cikin Alƙur'ani da irin abin da ya umarci al'ummarsa da shi shi ne Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku yi kyautayi ku zamanto masu kyautatawa ga iyalanku mata ku yi zamantakewa da su da kyautatawa ibn kasir a cikin tafsirin sana Alƙur'ani mai girma a wannan sura ya ce in za ku zauna da iyalanku mata ku daɗaɗa maganganu zuwa gare su ku riƙa musu magana mai kyau mace tana son ta rika jin kalmomi irin na soyayya komai girmanta yana dadada mata yana sanya ta ta ji daɗi ta yi mutunci a idon mijinta ta ƙaru ta ƙara ƙaunarsa kuma ku kyautata musu wurin halayenku ku sani ba su da kowa sai ku cikin magabata akwai sahabi daga cikin sahabban manzon Allah ina da amincin Allah sabbata gare shi da in zai yi wanka a gida ya canja kaya ya shafa turare ya yi ado kamar mai fita unguwa sai iyalansa su ce ina za ka je sai ce na yi wannan adon ne kawai don in zauna a cikin gida saboda in burge ku yana da kyau mai gida ya zama yadda yake so ya ga matarsa shi ma macen haka take so ta gan shi in ya dawo daga wurin sana'a ya yi wanka ya tsaftace jikinsa ya yi ado wani lokaci ya yi a cikin gidansa ba tare da yana nufin ya fita ko ina ba hakanan su mata su zama cikin shiri da ado a kowane lokaci a gidajensu domin ɗebe kewa ga mazajensu saboda haka alkur'ani ke gwada mana ku kyautata magana zuwa ga matayenku ku kyautata ɗabi'a mai kyau zuwa gare su irin fita da za ku yi ku burge su ku yi gwargwadon samunku ku haka kuke su ku gansu su ma haka suke su su ganku Allah maɗaukakin sarki ya ce tana da haƙƙi a kanka irin haƙƙin da kake da shi a kanta kina akwai waɗansu hakkoki na mace akan namiji akwai hakkokin namiji akan mace lokaci zuwa lokaci ya kamata al'ummar musulmi a rika karantar da su darussa na zamantakewa da iyali zamantakewa da makwabta zamantakewa da 'ya'ya zamantakewa har da waɗanda ba musulmi ba yaya musulunci ya shar'anta ya ku bayin Allah a gidajenku ku zamanto masu halaye na ƙwarai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa mafi alherinku a cikin al'ummata wanda ya fi kowa alkhairi shine wanda ya fi kyautatawa iyalinsa sai manzon Allah ya ce to na fi ku kyautatawa zuwa ga iyalina kenan duk yadda za a ce kai mutumin kirki ne shaidan da za a samu a wurin al'umma bai kai shaidan da iyalinka za ta bayar ba ya ku bayan Allah bari in karanta muku wani kissa da ya faru a nan Najeriya a wata jiha cikin jihohin Najeriya wani bawan Allah attajiri mai dukiya yana kyautatawa ana ganin yana taimakon al'umma yana komai yana alkhairi sai ya mutu sai ya zamanto za a mishi sallah al'umma sun haɗu gaba ɗaya ɗaya daga cikin iyalinsa ta fito ta ce ba zan ɓoye ba yau ranar bayyana gaskiya ne in kun haɗu kuna yabon alkhairinsa to zan gaya muku me yake yi a gida yana da wani ƙaramin gunki da yake ɗaukowa kullum sai ya mishi sujada kuma har ya mutu akai haka yake saboda haka abin da yake a ɓoye na bautan wannan ta ce neman dukiya yake neman kuɗi yake in yayi sujada ga wannan abun sai kuɗi ya rika bulbulo mishi yana bulbulo mishi don haka yau bai kamata in yi shiru in bari kuna kallon shi kamar musulmi bane babu abin da bamu gaya mishi ba akan irin wannan amma akan haka ya mutu wanda zai fara bada shaida akan ka wane ne matarka duk yadda zaka kyautata wa al'umma kai musu alheri kai kaza kai kaza wallahi idan iyalanka suka zamanto sun bada mummunan shaida akan ka har wurin Allah haka kake ya ku bayan Allah manzo Allah ya ce na fi kowa kyautatawa iyalina wanda ake so ya zama mutumin kirki kyautatawa iyalinsa wata rana a wannan zamani al'umma ana hira ana tattaunawa tsakanin abokanai da mutane da maluma na addini kowa ya ce ina so kowa ya ɗauki wayarsa ya aika wa matarsa cewa I love you ina ƙaunaki ya aika kawai mu ga wani irin ansa za a turo da shi a lokaci guda kuma kowa ya bude daga nan za mu gane kai mutumin kirki ne ko ba na kirki ba aka ce "Ah, ya za a yi haka suka ce don Allah muna so wannan jarabawa ne mu gari daga rubutawa I love you ina ƙaunarki kowa ya tura wa matarsa nan take cikin abokanai kuma larabawa ne an san da ya fara zuwa na wayan farko sai ta rubuto mishi wrong number wrong number saboda ba ta taba ganin wannan kalma mijinta ya aika mata ba na biyu sai ta rubuto alamar tambaya wake magana who is that man anta wane ne kai na uku sai ta rubuto cewa abin mamaki da ban taba gani ba na hudu sai ta rubuto cewa my dear ko my darling ko my kaza kaza kaza i miss you kenan shi ya ci jarabawa dama ya saba aika mata da irin wannan kalmomi a cikin guda hudu ɗaya tak aka samu ya taba gaya wa matarsa kullum yana gaya mata irin wannan kalma guda uku sai da aka ce to ɗauki waya ka kira yana ɗauka ya ce ke kuma yana miki gaza ta ce abinda baka taɓa yi ba sai yau samu a speaker ya ku yan uwa mata da kuke kallo shaidu ne har wurin Allah subhanahu wata'ala akan mu wajibi ne mu kyautata musu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance mai wasa da su mai sake fuska mai dariya kuma mai kyautata musu wurin abinci da sauran abin da ya kamata wani mai dukiya ne amma in kaga yadda yake bada kudin cefa ne abin tausayi wani a gidansa naman miya sai an kirga wani shi kadai ake sanyawa abinci mai kyau sauran iyalai a musu yadda aka gara ma dan uwa ji tsoron Allah ka ji yaya manzon Allah yake zama tare da iyalinsa yakan kyautata musu yakan sake musu yakan yi dariya da su wani ko dariya baya iya da iyalinsa sai in zai shiga cikin gida a waje yana hira amma da zai shiga sai ya gyara murya kowa ya gane cewa yau dodo yana shigowa cikin gida hankalin kowa ya tashi wai bai iya dariya da matarsa sai in ya bukaci saduwan aure ba haka manzon Allah ya koya mana ba da za mu gyara wannan da an daina cin amanar mu a cikin gida da za mu gyara wannan da 'ya'yanmu da muke fitarwa sun zama mutanen kirki domin al'ummu hiya awwalul madrasa uwa ita ce farkon makaranta bature ya ce charity begins at home ɗabi'a na ƙwarai da hali yana samuwa ne a gida yaya zan yi ɗana ya zama na kirki ya zama mutumin kirki sai ka kyautata wa iyali ba ka da lokaci suke da lokaci ka zauna ka musu nasiha ka nuna musu amana so da yawa kakan ga mijin da baya sake wa iyalinsa bai kyautatawa mai dukiya mai komai bayan mutuwarsa kaga ɗan gidansa ya auri matan kuma an zo ana jin daɗi ya tara dukiya ya mutu ya bar musu dukiyan da bai nemi aljanna ba su matan ta zo da ɗan gidansa ko wani ya zama ya aure ta an kyautata an yi komai don haka ya ku bayan Allah manzon Allah tsira da mincin Allah sabbata gare shi yana sukewa da iyalinsa har Aisha ta ce manzon Allah yakan yi tsere tsere da ni wata rana muka yi tsere ne ne guje guje a cikin gida sai na guje na tsere wa manzon Allah lokacin ina yar yarinya bayan da lokaci ya dauki lokaci nayi nauyin jiki na ci abinci nama na yayi nauyin injita sai annabi ya ce yau mu yi tsere tsere sai aka yi tsere tsere sai annabi ya tsere mata da ya tsere mata ya jiyo ce hazihi bitilka yau na rama ma'ana mun yi one one wancan da ya faru kika tsere min yau ne ma na tsere miki kenan wannan ke nuna irin yadda manzon Allah ke wasa da iyalinsa eh ira da amincin Allah tabbata gare shi ya ku bayin Allah manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya mana wasiya dangane da mata mu tausaya musu mu kula da su kuma idan kace zaka kama ta da laifin da ta yi maka kullum ita mace halitta ne da aka halicce shi daga ƙashin haƙarƙari kuma ƙashin ma na sama ya fi ainihin wato karkata in ka ce ka miƙar da shi karya shi za ka yi amma in kai haƙuri da karkataccen wannan haƙarƙarin sai ka ji ma kana jin daɗinsa to haka mace take wai in kana son ta miƙe maka ɗari bisa ɗari bai yiwa da za ka kyautata mata ka yi mata alkhairi ka yi mata kaza ran da bata ga kayi ba sai da ce ni ban taɓa ganin alheri ma a wurinka ba ɗabi'arsu ne halinsu ne amma kuma ran da ba ka in ka ji yabon da za ta yi maka sai Allah don haka ya ku bayan Allah ku yi haƙuri da ainihin wato matayenku ku zamanto masu kyautata musu ku zamanto masu tausaya musu Aisha matan manzon Allah tsira da mincin Allah sabata gare shi tace wallahi ban taɓa yin kishi da wani cikin iyalan manzon Allah ba cikin matan manzon Allah irin yadda nake kishi da Khadija nana Khadija tace kuma ba mu zauna lokaci guda ba ban taɓa ganin ta ba amma ba wanda nake kishin ta kamar Khadija aka ce to me yasa kike haka tace saboda manzon Allah na yawan ambatonta yawan ambatonta kawai yasa Aisha take kishi tace ba wannan ba annabi wata ran yakan yanka akuya sai ya ce akai wa kawayen Khadija akai wa kawayen Khadija akai wa wance akai wa wance kai wata rana manzon Allah na zaune sai kanwar Khadija ta shigo gida ta yi sallama sai annabi ya ji muryar kanwata sai manzon Allah ce la Khadija kenan hankalinsa sai koma kanta la Khadija daga baya ta a sai hala ce ma'ana kanwata ce sai aisha ta ce ya rasulallah kamar dai a duniya ba wata mata sai khadija sai manzo Allah ya ce wallahi haka take kuma haka take kuma haka take tana da girma tana da daraja a wurina domin 'ya'yana da yawa daga wurinta nake don haka har yanzu ban samu wata mata da ta ɗebe min kewar khadija ba ta taimake ni da dukiyarta tana raye ta min kaza ta min kaza da aisha ta gano cewa al'amarin khadija sai a bari sai ta shiru ku tuna fa an tambayi manzon Allah a duniya wa ka fi so sai manzon Allah ya ce Aisha sai wani sahabi ya tambaye ce to ya rasulullah ba cikin mata ba a cikin maza sai annabi ya ce babanta Abubakar shi fi so kenan a cikin mata ba wanda yake ba wanda yake so yake son ta a wannan zamanin kenan Khadija lokacin ta koma zuwa ga Allah ba wanda annabi yake so kamar wa kamar Aisha amma duk da haka tace ina kishi da Khadija irin wannan ana samu tsakanin mata musamman in ka tara mata da yawa wata rana manzon Allah baya gidan ɗaya daga cikin matarsa sai ta yi mishi sako na abinci ta kawo ana kawowa Aisha da ta ga ainihin wato kishi sai ta buge wannan ainihin wato akwashin sai ya faɗi ya fashe sai manzon Allah ya dariya kar ka yi mamaki haka ya samu a gidanka kun sa abin da annabi yayi sai ya kwashe abincin ya kwashe abincin ya kwashe kwanon da ya fashe sai ce kin ga kin yi abin da kika yi amma duk da kaunar da manzon Allah yake mata yace sai kin biya wannan kwanon da kika fasa sai kin biya domin kwanon ba naki bane na gidan wance ce aka yi mata adalci kuma sai da ta biya saboda haka duk yadda kake son mace kuma sannan dole in tayi ba daidai ba ka nuna mata ya ku bayin Allah manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya kasance yana ainihin wato kyautatawa mata har yace wa Aisha yace yake Aisha wallahi ina sane da lokacin da in kina cikin walwala kina kauna na baki fushi da ni na sani tace ya rasulullahi ya kake gane haka annabi yace in muna cikin nishadi da zaman lafiya in zaki yi rantsuwa sai ki ce wa rabbi muhammad ina rantsuwa da ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na gane cewa muna tare ana zaman lafiya ran da kuma na jikin cewa rabbi ibrahim ina rantsuwa da ubangijin annabi ibrahim na san ranan ba ma zaman lafiya kai ma ka karanci irin wannan manzon Allah fara Aisha kenan kenan idan wani lokaci ka kyautata mata wani lokaci kuma zaka munana mata ayi hakuri ya zamanto tare da kai da ita tace wallahi ya rasulullah ka faɗi gaskiya haka nake ina jin dadin ka sai ina rantsuwa da ubangijin annabi Muhammad in ko nayi fushi da kai sai in kaurace wa sunanka in koma sunan kakanka saboda haka ya ku bayan Allah haka mata suke ka kyautata musu akwai wacce in ka mata alheri ko yaya sai ta nuna sai ta ji daɗi musamman in ka tara mata da yawa akwai wadda kuma in ka yi mata za ta godin amma ba irin yadda take so ba kowa da irin yadda take kuma haka za ka zauna da ita wata mai godiya ne wata kuma tana da godiyan amma ba irin yadda kake so ba akwai wacce in kai mata alkhairi in ta dinga ma godiya sai ka rasa ya za ka yi kudin cefa ne in ka bayar sai ta ce wallahi mun gode Allah ma albarka Allah ma kaza Allah ma kaza akwai wannan ka bada kudin cefa ne bai yi ba ce kai wannan in zaka kara ka kara in ba za a kaza ba a bari ko ta harba maka akwai su saboda haka duk da haka amma akwai wata ɗabi'ar ta kuma da kake so mai kyau akwai wanda wannan kuma bata bata da ita baka sanin haka sai Allah ya baka ikon samun mata da yawa saboda haka ya ku bayin Allah Qur'ani ya karantar da mu irin yadda ya kamata a kyautatawa mata a kyautata musu shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas yace wa Sayyidina Umar ni kan Qur'ani ya gwada mana akwai wadansu mataye guda biyu da Allah yake cewa ko dai ku tuba ko kuma da Allah da mala'ikunsa da dukkan mumine su kawo yaƙi gare ku saboda kun yi tawaye kun yi zanga-zanga kun ɗaga hankalin manzon Allah su wane ne ƙur'ani bai bayyana sunansu ba sai na umar da cewa abdullahi ɗan abbas ya ce kai to kai abdullahi ɗan abbas har yanzu baka gane ba ai aisha ce da hafsa saboda haka alƙur'ani ya gwada mana hadisan manzon Allah sun gwada mana kai a hajjin bankwana na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi hajjinsa na ƙarshe wasiyar da yawa al'umma a duniya an haɗu gaba ɗaya ya ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron sha'anin matanku kun riƙe su da amanar Allah kun halatta farjojinsu kun sadu da su da kalmar Allah yayin da za a ɗaura muku aure sai da aka ambaci Allah subhanahu wata'ala don haka ku rike su da amana ku kiyaye su manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi gargadi ga al'umma bayin Allah kowa ya ji tsoron Allah alqur'ani ya gwada mana hakkoki na mata kuma ya mana tsawa wurin takaitawa wurin kulawa da hakokinsu mace yayin da take ainihin wato yar karama Qur'ani ya ce a kiyaye darajarta shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa kada ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci larabawa in ya haifi ƴa mace a zamanin jahiliya yakan dauke ta je binne ta don tsoron wayan ta girma zai talauci Allah ya ce kar ku yi haka shine wa'izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ran tashin kiyama irin wannan ƴaƴa mata anana da aka binne su za a tambaye su wani laifi kuka yi shi yasa Abdullah ibn Mughaffal sahabin manzon Allah kullum a fadan manzon Allah sai annabi ya ga yayi fushi ya ga hankalinsa a tashe sai manzon Allah ya ce ya kai Abdullahi me yake samun ka me ya dame ka sai ya ce ya Rasulullah wallahi tashin hankali ne ya same ni lokacin jahiliya ina da ƴata karama da aka haifa mini na tafi na barta da uwarta tana ƴar karama ban dawo ba sai da ta soma wayo ta soma yawo tana gudu tana dawowa ran da na dawo sai na ce wa uwarta zayyiniha zayyiniha ki mata kawa ki sa mata kaya ki mata ado tai mata ado tai mata kawa sai na dauke ta sai uwar ta ce ya abdullah ittaqillah ya kai abdullah ka ji tsoron Allah yace wallahi wannan kalma bai hana ni daukan yan nan in fita wajen gari sai da na samu wani tsoho rijiya wanda in kai kira yana ansawa yana echo in ka je baki rijiya kai magana yana ansa maka sai na dauki yarinyar nan zan jefa ta a rijiyar sai wani rai ya ce mini wani zuciya ce mini me yan nan ta yi maka za ka halaka ta sai na fasa na juyo zan dawo da ita sai zuciya ya ce to in ta girma da me za ka kai ta gidan miji aihuwan ya mace talauci ke sawa sai na dauke ta sai na jefa ta a rijiya tana ihu tana kira tana ya baba ya baba har sai da muryanta ya yanke bana ji yana gama gaya wa manzon Allah wannan labari sai ga hawaye yana zubowa a fuskar manzon Allah sai annabi ya ce wallahi da ina hukunta wani da ya aikata laifi a zamanin jahiliya la aqamtuhu alayka lakinna al-islam yajibu ma qablahu da ina hukunta wani wanda ya laifi kafin musulunci da yau na maka hukunci amma musulunci in mutum yayi abin da yake ya aikata kafin zuwan addini Allah yana gafarta mishi to haka yaya mata suke ba su da daraja a lokacin jahiliya in amma mutum albishir cewa ya haifi ya mace sai ya ga fuskar sa yayi bakin kirin wa idza bushira ahadun bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun idan an mishi bishara ya haifi ya mace sai ga yana fushi yana cikin tashin hankali yana ɓoyewa mutane saboda munin abin da aka mishi bishara da shi Allah ya ce zai rike ta bisa walakanci da tashin hankali ko ya tona rami ya binne ta kenan ya mace a lokacin jahiliya ba ta da kima ba ta da daraja amma da musulunci yazo sai ya tsare mata mutuncinta yace kar ku binne ta kar ku kashe ta tana da gado tana da mutunci tana da kaza da namiji da ya mace in ka zo neman haihuwa nemi mai albarka so da yawa za ga ya mace ta fi tausayawa zuwa ga ubanta ya mace albarkanta yana da yawa darajanta da kimanta yau ka kaddara ma mijinta ya zamanto wani daraja ko na siyasa ko menene yana aurenta duk darajar da Allah ya bashi tare da ita kaga wani gidan gidan talauci ne amma dalilin ƙyarsu Allah ya ɗaukaka gidan ya martaba gidan saboda Allah ya kawo mata mijin aure ta yi aure har ya zama sanadiyan fidda gidan daga halin da suke ciki ya ku bayin Allah ku tausaya wa ƴaƴa mata manzon Allah tsira da amincin Allah su mata gare shi yace idan ma aka rabu da mace sai ya zama da ciki cikin nan sai da musulunci ya tsare shi yace kai uba kai da zaka yi ta ciyar da matarka da take da ciki har sai ranar ta haihu bayan an haife ta ko da an rabu kulawa da yar na wurin uwarta amma ciyarwa da shayarwa yana wurin uba saboda musulunci ya kiyaye ta ya mace tun ranar ta zo duniya har ran da za ta koma zuwa ga Allah cikin hidima ake mata ana kulawa da ita ana martaba ta haka musulunci ce a yi da ita don haka ka kula da ita shi yasa manzo Allah ya ce wanda duk Allah ya jarrabe shi da samun ƴaƴa mata guda biyu yayi hakuri da su ya ba su tarbiyya har suka balaga ya aurar da su manzo Allah ya ce na lamunce mishi na bashi garanti zai shiga aljanna ya ku bayin Allah ba ma wannan ba sai da manzo Allah ya hada hannayensa ya ce zai zama makauci na cikin gidan aljanna saboda ya yi haƙuri da ‘ya'yansa mata wurin rauninsu ku sa ido me ya bukatarta ta dawo gida dadi baba ban da kaza kada ka jira har ya zamanto wasu mazaje ke bata abubuwa a saya mata handset a saya mata kaza bukata irin na ‘ya'ya mata underwear kayan da za su yi ɗan shafe-shafe za a yi kaza ba ka kulawa da irin wannan wane ne zai bata kana kokarin lalata yarka kenan in ba ka yin wannan wajibi ne ka samu lokaci kana ba da irin wannan ga uwa don a kula da 'ya'yan wanda ya kula da wannan ya kiyaye irin wannan ya kyautata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace zai zo ran tashin kiyama yana kusa da ni kai manzon Allah yace mai kulawa da gwauruwa wacce mijinta ya rasu tana zaune ba ta da miji tana kulawa da 'ya'yanta ta haƙura ta tsaya a kai tana kulawa kai kuma sai ka zamanto kana kaiwa da kawowa ba wai so kake kai yaudare ta ba a'a ka taimake ta kana bata abinci kana kulawa sai manzon Allah ya ce mai irin wannan in ji manzon Allah tsira da amincin Allah su fita gare shi yana nan kamar wanda ke jihadi ne saboda Allah kai manzon Allah ya ce kamar mutumin da yayi azumi ne kullum azumi yake baya ainihin wato bude baki yin azumi saboda Allah subhanahu wa kai manzo Allah ya ce mutumin nan yayi kama da mutumin da yake kwana sallah yake cikin dare wanda ke kulawa da gauruwa ba ta da miji da ƴaƴa mata tare da ita yana ciye da ita yana kulawa da ita manzo Allah ya ce ina da amincin Allah subhanahu gare shi irin ladan da samu kenan Abdullahi dan Mas'ud yace na tambayi annabi wani laifi ne yafi kowanne girma a duniya manzo Allah ya ce sanya wa Allah kishiya kana bauta wa Allah kana bautan wani sai ya ce wannan na da girma ya rasulullah bayan nan fa sai manzo Allah ya ce mutum ya kashe ɗansa ko ƴarsa don tsoron talauci ko ya control ya ce ba zai haihu ba shi saboda ɗa ɗaya ya ishe shi ko ƴaƴa biyu sun ishe shi ko ƴaƴa uku sun ishe shi alhalin yana da halin haihuwa fiye da haka annabi ya yi alfahari da wannan al'umma saboda yawanta ba a ce wai ka ringa haihuwa kowane shekara ba musulunci ya yadda ka kayyade iyali ana samun gab tazara babu laifi amma ka ce ɗa ɗaya zan haifa ko biyu ko uku kai da babanka ya yi planning watakila da ba haife ka ba watakila kai ne na ƙarshe a gidanku watakila kai ne mai albarkan a gidan saboda haka ya kamata ka san ciyarwan da komai na Allah ne amma wanda ce zai ce ba zan haihu ba don tsoron talauci ko ɗana ya yi yadda za a yi ciki ya kai kaza a ce aje a zub da cikin don ba mu san me za mu biya mishi kuɗin makaranta ba ko in ya zo ya za mu yi da shi wannan shi ne zunubi mafi girma bayan shirka abdullahi dan masaud ya ce wannan mana da girma ya rasulullah sai me kuma manzo Allah ya ce zunubi mummuna mai girma bayan wannan mutum ya yi zina da matar makwabcinsa ko ‘yar makwabcinsa an amince mishi ana kallo ana kaiwa da kawowa a sai shi duk kallon da yake yana Allah Allah mai gidan ya yi tafiya ya samu lokacin da zai shiga ya yi lalata da ainihin wato matar makwabci koko ya rika yaudaran ‘ya'yan makwabtansa ya lalata su wannan shine mafi munin zunubi a wurin Allah subhanahu wataala bayan shirka da kashe ainihin wato ‘ya'ya ya ku bayan Allah irin wannan karantarwar na da muhimmanci mu rika sauraro manzon Allah tsara mincin Allah tabbata gare shi yace ku yi adalci tsakanin ƴaƴayenku ƴaƴan da ka haifa ma ana so kai adalci in kai zaka haifar da zaman lafiya a gidanka Noman dan Bashir yace na bawa dana kyauta sai matata Amra matan nan tawa Amratu ƴar Rawaha tace wannan kyauta da ka bawa danka ban yadda ba duk da ɗanta ne akwai sauran 'ya'yan sai ka je wurin annabi in manzon Allah ya ba da shaidan an yadda da wannan kyauta to ka dawo sai sai ka yi yana zuwa sai manzon Allah ya ce wannan kyautan da ka ba wancan ɗan ka ba wa sauran 'ya'yan sai ce ban ba su ba sai manzon Allah ya ce ba zan yi shaidan zalunci ba ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku in kana so ka yi wa 'ya'yanka kyauta karka ce na ba wani na hana wani kana haifar da gaba da kiyayya tsakanin 'ya'yanka amma yanzu sai ya yi jarabawa sai ya zama number one ai mishi kyauta don a ƙarfafa shi sauran ma kowa yake so ai mishi kyauta ya yi irin jaruntaka da ya yi sai ya haddace alƙur'ani ai mishi kyauta don a girmama shi saboda sauran masu gani sai ya zai yi aure ai mishi kyauta don wannan buki na aure sauran ma in sun samu haka babu laifi amma haka kawai ka ce ga ɗana wani na bashi moto sauran na hana su ka zama azzalumi ga ɗana wani na bashi gida sauran na hana su ka zama azzalumi ga ɗana wani na ɗauki kuɗi na bashi sauran na hana su ka zama azzalumi ku yi adalci tsakanin ƴaƴayenku sai Allah madaukakin sarki ya sanya wa zuriyar albarka shi yasa in mutum baya raye kaga ana ta rigima tsakanin wancan ɗaki da wannan ɗaki saboda tun yana raye baya adalci idan kai adalci sai Allah ya kula da gidanka ya kula da iyalinka ko da bayan baka raye ba za ka taba jin ana wani rigima a cikin yayayanka ba saboda ai duk kai ka haife su to yi adalci tsakanin su manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana ce to tsakanin mata su ma ana son kai adalci kana da mata biyu kana da mata uku kana da mata hudu yi adalci tsakanin su wurin ciyarwa wurin tufatarwa wurin shayarwa wurin kwana wurin komai kai musu gwargwadon hali ba wai saduwa ba saduwa kowa da irin ƙoƙarinta wurin jan hankalin miji a ɗaki in ta yi ƙoƙari ta iya samun hankalin mijinta ya sadu da ita wannan babu laifi sauran ma su yi ƙoƙarinsu amma ka ƙaurace wa ɗakin da baka kwana laifi ne babba saboda haka ya ku bayan Allah kuma sannan har yanzu kada mace ta yi wani makirci da wasu abubuwan da zai hana mijinta samun ƙarfi akwai abin da mata ke yi in ya zo ɗakinta ta yi wani abin da za ta sanya shi ya zamanto kafin ya je zuwa ga ɗakin gaba ko menene ba da wani ƙarfi bai da kuzari ba abin da zai iya yi wannan ma Allah maɗaukakin sarki ya hana mata irin wannan ya ku bayan Allah duk mutumin da ya karkata yana da mata biyu ya koma zuwa ga ɗaya baya adalci tsakaninsu zai tashi gaban Allah ran tashin kiyama gefensa ɗaya ya ainihin wato shanye manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi in ya kawo wani abu wurin iyalansa yakan raba da hannunsa ya ce kowa ta ɗauka kowa ta ɗauka sai ce ya Allah abinda nake mallaka kenan kaka kama ni da abinda bana mallaka me baya mallaka soyayya a rai ka so wance fiye da wance ko ka so ka daidaita ba za ka iya ba qur'ani ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harasu ko kun so ku yi adalci tsakanin mata wurin soyayya ba zai yiwu ba haka ƴaƴanka akwai wani dan in an taba shi ko yayi kuka sai ka ji kamar an soke ka a cikin zuciya duk da haka karka nuna yi haƙuri matanka kai adalci ƴaƴanka kai adalci manzon Allah haka yake yi kai in manzon Allah zai yi tafiya in ji Aisha tace yakan sa matan su yi ƙuri'a in kun yi ƙuri'a wanda ta ci to da ita za a yi tafiya ko annabi ya musu ƙuri'a misali kana da mata biyu za a je aikin haji ko umra sai ka ce to an rubuta haji ko makka ɗayan kuma an sa abuja sai a ce to wani yaro zai ɗauka musu ko a yi guda uku an sa makka guda ɗaya abuja guda biyu sai a kira wani yaro ce zo ka ɗauka kowa ya wakilta mai ɗauka mishi a lokaci guda yanzu ga ƙuri'a guda nawa guda uku abuja guda biyu makka guda nawa guda ɗaya sai a ce to kowa ta turo ɗanta kai zo ka ɗauka Allah ya kiyaye ka ka ɗauko abuja ka shiga uku a wurin uwanka wanda duk ya dauko sai aka je aka dauko sai aka dauko maka ana daukowa maka wannan ya dauko Abuja to shikenan wanda ta dauko ta sa aka dauko maka da ita za a je in ko kana da hikima cewa to wannan shekara zan tafi da wannan wani shekara kuda sai a mana kuriya sai ce to ku zauna za a yi kuriya sai ya shiga daki sai ya rubuta ya rubuta ya rubuta da ya zo sai ya bude ya ce to ku ku saurara an riga an yi kuriya kuma alhamdulillah har ansa ya fito Allah ya kaddara tafiya da amarya za a yi suka ce aka rama kalla da aka yi ƙuri'a ya ce a ɗaki aka yi ta kaga daga gani san bai yi adalci ba saboda haka sai kenan yi ƙoƙari ka yi adalci tsakanin su har su gamsu cewa wato kowa an mata ainihin wato adalci ya Allah muna roƙonka ka bamu ikon adalci tsakanin ƴaƴanmu da matanmu Allah ka zama da mu lafiya Allah ka sanya mana albarka Allah ka bawa ƙasar mu zaman lafiya shugabanninmu Allah ka sanya musu tausayi Allah ka haɗa kan al'ummar mu Allah ka bawa Najeriya zaman lafiya Allah ka sanya albarka ka kawo mana sauƙin kashe-kashe da zub da jini Allah ka farfado mana tattalin arziki Allah ka bamu damuna mai albarka Allahumma izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir adaka da ad-din wa ansur ibadak al-mu'minin Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-amna wal afiya fi Nigeria Allahumma asli a'immatana wa ulata umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum
الله الله